أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم يا أئمة الشقي الذي لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر بايعك يا أنواع السلام عليكم ورحمة الله alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya ƙara ba mu ikon addu'a a wannan rana mai albarka inda muke gabatar da karatun ruhul adab bima awa min hikamin wa adab na maulan mu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu daidai kan baitin nan da muke fassarawa na linnaf salisu irfanu halin nafsi min gadriha wa kaidiha wa dasi muna kan bayanin barin sha'awar rai wanda shine mataki na biyu wurin horar da rai da kuma maganin a cututtukanta bayan haka wani bawan Allah yana cewa ibn Ada'illah a sakandari la ya kharuju shahawatu min alkalbi illa khawfun muz'ijun aw shawkun muqlikun kamar yadda muka karanta a daidai fassaran da shi yake cewa walazimil huzna wato sha'awa bin sha'awar rai baya fita daga zuciya ba wani abin da ke fitar da sha'awa daga zuciya sai haufi tsoron Allah mai gigitarwa ko kuma shauƙi zuwa ga Ubangiji ko zuwa ga ni'ima ko zuwa ga aljanna mai begantarwa wato sha'awa idan ta tabbata a zuciya a cikin rai maganin tana da wahala a ba abin da zai sauƙaƙa fitanta sai rinjaye ta Allah ta jalala wato haufi wato ƙaharun jalaliyun kenan ko kuma tajalli Allah ta jamala wato shauƙun jamaliyun kenan waridi jalali wanda shine tsoro mai gigitarwa shi zai tsawatar da kai gabarin sha'awanka ya fitar da kai daga inda kake daga iyalanka daga abin da ka saba da shi an gane? sannan shi waridi jamali shi ne shauki mukuliki da aka faɗa shaukun mukuliki shi zai begantar da kai game da abin da kake so a sai ya mantar da kai kanka ya sa ka ka ɗeba kewa da ubangijinka an gane wato abin da yake nufi idan son zuciya ta tsawaitu ta yi tabbatu a cikin rai ba abin da ke yanke ta gabarin wannan son zuciya sai tsoro ko tsoro ko kuma shauki tsoron nan kamar yadda muka faɗa ya rabu gida biyu akwai na gama gara akwai na kebantattun kebantattun su tsoro na gaba gari shine tsoron iƙabi da azaba al-iqab wal azab hukuntarwa da kuma azabtarwa idan sha'awa ya yi rinjaye a kan zuciya to da ran ta tuna hukunci na Allah da azaba na Allah sai ga ta firgita sai ta koma zuwa imtisalin umarnin Allah da kuma barin abin da take so domin rai Allah ya yi ta da ragwanci innal insana khuliqa halu'a نعم idza masahu sharra jazu'a نعم wa idza masahu alkhaira manu'a نعم to tana da tsoro to da zaran ta tuna wancan azaba da wancan hukunci sai ta firgita ta ji tsoro ta tuna yadda take da wuta ta al'ada wurin in ya kona ta na raki da gigicewa sai da tuna yadda kuma wuta na azabar Allah yake sai ta firgita sai ta hannu daga abin da take kai tsoro kuma na keɓantattun keɓantattu a shi ne tsoron yankewa ga barin saduwa da Allah ko kuma ninkon hijabi ga barin Allah mai sha makancewa ga Allah mai sha makanci ga barin Allah an gane sannan shi shauƙi shi ma yakan ja yakan ja bawa zuwa ga Allah ya fitar da sha'awa ga barin zuciya shi ma shauƙin ya rabu gida biyu akwai shauƙin gama gari wato rai tana da sha'awa idan ta tuna akwai hurul ayn akwai binaye akwai tsuntsu wala hami tsairin min ma yashtahun نعم akwai tsuntsun da suke sha'awa hurul ayn ga hurul ayn نعم ga misalin lu'lu'il maknun to sai ga ta ji tana sha'awan wannan ka gane saboda sha'awan ta ga wannan sai ta biyayya domin ta samu wannan to sha'awa na hurul aini da usur benayen aljanna da wildan da tsuntsu da nama wannan sh- shauki ne na gama gari shawin kebantattun keban shaukin kebantattun kebantattun kuwa yana cikin shuhudi da hududi an gane to wannan kenan a wanda shine wa ridwanu minallahi akbar zalika huwal fawzul azim to wannan kenan shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da suke fitar da sha'awa daga zuciya an gane wannan sai ka lizanci khaufi ko shau- ko kuma ka lizanci khaufi da shauki نعم sa'in da ka rasa daɗin ibada ka lash- ka rasa nishaɗi na ibada ko kuma zuciyarka take gudu ga barin biyayya ga Allah duk lokacin da ka ja ta zuwa gare shi an gane wannan to wannan ke sannan abu na uku wanda za ka horar da ranka a kai shine barin yarda da ita an gane barin yarda da rai domin kuwa kamar yadda muka faɗa a ibn ata'illah sakandari na cewa asli kullu masiyatin wa ghaflatin wa shawa arda'ani nafs asalin duk wani saba wa Allah da rabkana da sha'awa shine yarda da kanka da ranka domin kuwa duk mutumin da yadda da ransa zai dinga kyautata halayyanta kuma zai rinka rufe munanan aikinta da wannan ne za ta yi masa makircin da bai sani ba mawaƙi na cewa wa ainihin rida an kulle aibin kalilatun wato idaniyar yadda makauniya ne gaban gandu wani aibi wato duk mutumin da ya yadda da kai yake kyautata maka zato ko kayi wani aibi ba zai gani ba ko daga abin aibin walla ba zai gani ba ba za a ta so ganin hana ganin laifi ba to amma idan mutum na kin ka idaniyar fushi an gane idan mutum na kin ka sai abin da ba abin ƙeya ba ne sai ya ga yaƙi abin da ba abin musu ba ne sai ya yi musunsa an gane da kyau نعم wannan kenan sannan wa asali kulli da'atin wa yaqza wa ibbatin adamu rida min kanaha yace asalin kowanne da da farkawa da kamewa shine barin yarda da ranka domin duk mutumin da ke tugumar ransa ya ce muna zuga ransa yana ganin ita mummuna ce mummunan aiki yana ƙunna mata zato baya yarda da wani abu nata yake kallanta da ido idaniya na fushi kana ji to zai rinka binciken aibinta kuma zai rinka fito da munanan ɗabi'o'inta kamar yadda mawaƙi ke cewa walakin na aini sukuri tubdil masawiya ita idaniya ta fushi ta munana zato tana bayyana aibu ba an gane don haka kai bincike cikin munanan ayyukanka ka ci kuma ranka kada ka kyautata wani abu daga cikin halayenta domin idan ka yadda da ita ka kyautata halayenta za ta sare ka ta harbe ka ta inda baka yi tsammani ba an gane za ta sha makance ka barin hadarar ubangiji ta yadda baka yi zato ba an gane ya sa wani sufi ke cewa mallam yattahim nafsahu ala dawamil awqati wa lam yukhalifha fi jami'il ahwali wa lam yajurha ila makruhiha fi sa'ir ayyami kana maghruran نعم
wato duk mutumin da bai ringa tugumar ransa ba cikin kowane ha- lokaci bai saba mata ba cikin kowane hali bai ja ta ba zuwa ga abin da take ki a cikin sauran kwanakinsa to wannan rudadde ne wannan rudadde ne نعم
an gane a wanda ko yake duba zuwa ga ransa ta yin kyautatawa wani abu nata wannan ya halakar da ransa an fahimci wannan za ka an kai tunani ma za ka ga za ka ga ta ya za a yi ta ya za a yi mai hankali yadda da ransa bayan ga karimi ibnu karimi ibnu karimi ibnu karimi annabin Allah annabi Yusuf yana cewa wa ma ubarri'u nafsi نعم
ni ba zan tsarkake kaina ba ba zan ce ni ba haka nake ba ai kun san ni ba zan yi kaza ba a rai ba zan mata wannan tsarki ba zan mata wannan tazkiyar ba نعم domin inna nafsa da ammaratun bisu lalle na san rai mai yawan umarni da mummuna illa ma rahima rabbi sai abin da Allah ya ji kanshi sai wanda Allah ya ji kanshi an fahimci wannan yasa su baya suke cewa kamar yadda muka karanta tawakka nafsaka la ta'amanu gawa'ilaha fa nafsu akhbasu min 70 shaytanan an gane da haka mai hankali shine mutum da ke bincikacin aibobin kansa domin taimakon kansa idan mutum ya bincike cikin aibobin kansa to al'aurar ransa zai tonu asirin shi zai tonu to idan ko asirin shi ya tonu zai tsarkake kanshi daga wannan aibin to daga nan ne zai samu shiga zuwa ga hadarar ubangiji ya sa wani sufi ke cewa la'anatun layi alaman zaharat lahu auratu nafsahu aurata a aurata nafsihi an gane نعم
la'anatun layi tsinuwar Allah ta tabbata alaman ga wanda zaharat lahu aurata nafsihi al'auransa ta bayyana amma falam yabdaha bai kunyatar da ransa akan wannan al'auran ba kai kanka ka san kai magarici amma ka san kunyatar da kanka akan wannan ka kunyatar da kanka kuma sannan ka gyara an gane نعم don haka ya rage gare ka ka bar kula da lamarin mutane ka bar kula da lamarin mutane sai za shi ya ce wal taghfalan anhum bi kulli basi ya faɗa cikin ruhul alam ko karab kana ka bar damuwa da lamarin mutane ko kuma kula da mutane ka ga mutum yanda ka san an ɗauko shi raƙibi akan mutum ai na ka san an ɗauko shi mai gadi yana an karewa da duk wani motsin ka sannan kuma ka shagaltu da kanka kuma ka yi mu'amala da mutumin da baya don suna cewa li'an ta sahaba jahilan la yarda an nafsi khairu min an ta sahaba alimin yarda an nafsi wato da kai zauna da jahilin da bai yarda da aibin kansa ba ya san cewa shi kullum yana ce mu ai dai Allah ya shirya yana tuhumar ransa to ya fi alkhairi da ka zauna da malamin da shi ya yadda da kai zaka ce ai mu ne ka zauna da jahilin da bai yadda da kanshi ba ya fi zauna da malamin da yasa imam abdurrahman akhdar ya ce wala yarda li nafsi ma rabihu muflisun kana ganin ai ai mu mun sha mu ai ba mu da matsala ba mu da case mu kasuwan mu ta yi riba ta yi riba ko ka ji ka aljanna ka ce ka amince bacin annabi adamu aljanna yake fito ta wannan kenan a sai barin yarda da rai an fahimci wannan da munana mata zato da yin bincike cikin aibobinta kamar yadda muka faɗa kamar yadda ya zo Allah ya ce ma annabi Musa ya Musa la tazkur aiba gairaka gairika ma dama aibuka mawjudan wal abdu la yakhlu min aibin abadan ya kai musa la tazkur aiba gairika kada ka ringa aibat ambatan aibin waninka ma dama aibuka mawjudan muddin aibin ka nan wal abdu la yakhlu min aibin abadan shi ko aibi ba ba zai taba kubuta daga aibi ba hausa ma suna cewa laifi tudu ko ba ka taba iya ganin nauyin sai ka take naka duk wanda kaje ya ce wani na kaza to akwai wani abin da ya take na shi Allah ya saka ma Hausawa wato duk wanda kaje ya ce wani yana kaza akwai abin da ya take na shi shi ma to wannan kenan sai na hudu tarkul intisaru laha wato barin taimaka marai me ake nufi da taimaka ma rai shi ne kara kai wani zage ka ce wallahi ba haka nake ba ba ku sanni ba ne ni da ka ganin nan shiru shiru nake ni ba za a taba takala na ma in rama ba kaga yana taimaka ma kansa yana tsarkake ta ai duk abin da aka na aibi ni ne wallahi zan iya rai ne ba baka ji abin da annabi Yusuf ya ce ba ana magana da gaskiya ta bayyana sai ce amma wa ma'ubari nafsi ai na sai ce ai ni ni za a ce na yi kaza ni ba zan yi ba ai ni ba zan iya kaza ba kaza kaza irin da ake yanzu kaga mutum ya fito social media yana cewa wani ya fi a faɗi abu kaza ba haka nake ba wallahi irin wani sabon mamaki lokacin fa da ka zo kana bayani lokacin za a zage ka lokacin da ka zo kana magana sai su makiya ba ruwansu da abin da bakin ka ya faɗa su kuma abin da kiyayya yake nuna musu shi suke kallo ka gane da haka in za a shekarar dubu a ce wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza in an zo ka ce na yi ko na taɓa eh to ku yi haƙuri Allah na taɓa to Allah na tuba ka san raina za ta iya komai Allah Allah ka yi mun maganin ta na tuba amma kar ka zo ka rinka taimaka ma kanka an ce kaza mutane sun ce dan hakika ne ce wallahi ni ba dan hakika bane ni ba na yi ina sallah kullum biyar ba ina kaza ina azumi ba ha wala su wala su ce gaba ka bata ma kanka lokaci kar ka taimaka ma kanka kare ma kanka kamar Allah ya kare maka inna Allah yudafi anil ladina amanu Allah shi ke karewa ma wanda suka yi imani to gabar Allah ya kare ma amma an ka miƙe kace zaka kare wallahi ba za ka iya ba lokacin ne ma kiyayyan wani gare ka zai karu amma in ka bar Allah ya kare maka sai ya tsaya fiye da yadda zaka tsaya wa kanka sai ya tsaya maka fiye da yadda zaka tsaya ma kanka an gane to wannan kenan to shi ma wannan na maganin rai a jebe ta da fasikanci ta kumbura ta kumbura ta ce an yi din ba ɗabi'a ki bane kar ka sace ka fito ka ce a'a ba ba haka nake ba a'a ke haka kike a jefe ka da zindikanci ka zan kaga mutum ya kumbura baka da je ta kumbura ta kumbura ta ce fas to ta kumbura ta kumbura ka fusatan ta fusatan ka ce eh din an ce da ke din a ce ba ka sallah ta fusata ta kumbura ta kumbura ta ka ce an ce din ki yadda za ki iya ka ce kai masu cewa ba na yi kuma ci gaba da cewa kuma a zo a rika gaya mu har da kumbura ta fashi da ta fashe shi kenan ta mutu sai Allah ya taimake ga akanta ko ba gane ba to wannan kenan amma mutum za a taba ka ta kumbura ta kumbura ka ce ba haka nake ba ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba ku fahimce ne ba ne to sai ta sacci ha gane an fahimta to wannan kenan sannan sai na biyar shine isbatu hakaratiya tabbatar da kaskancinta kaga cewa ranka ba komai bane wulakantacciya ne duk abu da kai mata mata cancanta ka gani tabbatar da mene kaskancinta ganin ranka ba bakin komai ba ta da wani daraja ba ta da wani daraja wato duk mutumin da ya keta al'ada na ransa ana ji? a duk mutumin da ya keta al'adar ransa da abin da aka halicci ransa kai na ganin daraja akan wani ka za halicci rai akan wannan kullum tana ganin fifikonta akan wani to duk mutumin da ya iya keta wannan hijabin hijabi na ganin daraja akan wani da kuma hijabi na ananiya ka san hijabi na ananiya shine cewa ana ni ne ni ne ka gane komai ta ce ni ne to shine ananiya hijabi na ganin ni ne ni ne ni ne ni ne wa ne ni ne wa ne ai ananiya kenan to ka keta wannan hijabin ba ni ba ne ba ni sai Allah ni ba kowa ba ne ba komai ba ne an gane domin rai akwai wannan takamin alfaharin ana waye ni ne waye je ni ne waye iya ni ne waye sani ni ne waye kai ni ne waye arifi ni ne waye babba ni ne waye a sama ni ne waye ya fi kowa wurin Allah ni ne waye mai ilimi ni ne waye mai aiki ni ne waye mai ikilasi Allah ya mare wannan Allah ya halicci rai akan wannan to in ka iya keta wannan hijabin an gane wato idan mutum ya haka har da girma da kaskanci ya zama ɗaya a wurinsa ka gane da talauci da arziki ya zama ɗaya a wurinka ka keta hijabansu da wani wannan na abin da rai ba ta so to idan tafiyan ta tabbata a haka saduwan sai tabbata a haka to sai ya sadu da Allah an gane domin duk mutumin da da hani da ba da ba zama ɗaya a wurin shi ba da girma da kaskanci ba zama ɗaya a wurin shi ba to ba abinda zai yi da'awa na tasawufi na gyara zuciya to yi ka tabbatar da wannan ka tabbatar da kaskancin zuciyarka da nafsinka muhammad dan kafifi yana ce Allah ƙara masa yadda ɗaya daga cikin abokananmu ya zo garinmu sai ya rashin lafiya sai ya kamu da rashin lafiya ni nake masa hidima in rike masa ƙwarya tsawon dare ba bacci in ta masa hidima ba bacci ce sai ɗan gengari don kama ni wata rana yin na kama ni sai ce nimta la'anakallah kai kai bacci kana kula da ni Allah ya tsine maka kaga abu mamaki ne wannan kwana da kwanaki ana ba hidima ba dare ba rana dan gengedi ya dan kama mutum amma ka ji Allah ya tsire mai sai aka tambaye wannan bawan Allah an gane shi Muhammad bin Khafif aka ce mishi ya ka jiranka lokacin da ya ce la'anakallah sai ya ce wallahi na ji kaman ya ce rahimakallahu ne to shi da kaskanci duk ɗaya ne a wurin shi da girmamawa shi bai ɗauki ransa a bakin komai ba dan an wulakanta ta duk abin da aka yi mata gani ke ai ta cancanci ai mata na wulakanci ka gani gani yake duk abin da aka yi mata na wulakanci ta cancanta saboda ita ma wulakantacciya ne yana ganin wulakancinta ba kamar mutum ka ga mutum ya cika fushi in ga mutum ya cika fushi yana ganin girman kansa ne wato da an taba shi ai bai kamata a mai kaza ba bai kamata a mai kaza ba har akwai wani abin da bai kamata a maranka ba wanda take wulakantacciya mai sabawa Allah mai yawan saba akwai aibin da ya kai sabawa Allah akwai kaskantaccen da ya kai mai sabawa Allah to haka rai take munaza'a take da Allah Allah yana ni tana cewa ni Allah ni na baka yana cewa tana cewa ni na samu ƙwarai kuwa to wannan kai shine abin sanka abin girmawanka har tana da wani girma dan an taba ta za ka ce kaza kaza to wannan kenan sannan ibrahim bin adham ɗaya ne daga cikin babban sufaye babban ma manya-manya an ruwaita da guri shi yana cewa ban taɓa yin farin ciki a cikin musulunci ba sai so uku kana ji wata rana na kasance akan wani abin hawa abin hawa muna tafiya a cikin abin hawa akwai wani mutumi da ke ba da labarori in ya ba da labari sai mutane su ta dariya yana ba da labari sai a ta dariya abin da yake cewa shine wato a lokacin da aka yi yakin turk mutanen turkiya na ga wani ƙatoton gardi kana ji sai ya rinka nuna ibrahim dan arabi dan adhama yana cewa irin wannan sai ya kama gemu na hannunsa na kan makogaro na sai ya rinka cewa kun gani ko kun gani ko yana kama gemu yana wasa da shi mutane kuma sai dariya suke ana taulaganta shi a cikin abin hawan yana cewa haka na mishi haka na mishi na kama wannan gardin sai ya kama gemun sai ya shafa ya shafa ya ja ya ja ya ja sai ya shafo da makogoron shi daga haduwan babin hawa su ga mutane ya dariya suke yi ka zama da mutane akwai ta kadari ba ka san mutum ba ya ce shi wannan abin ya ɗaya daga cikin farin cikin da ya musulunci ya ce a wannan abin hawan babu wani mutum wulaƙantacce a wurin su irina babu wani mutum ƙasƙantacce a wurin su irina don haka ne sai ne farin ciki da haka wannan wulakancin da ake ai ina ganin sun ba ni haƙƙina ne ta ji bayan da ake na ɗaya kenan ya ce na biyu kuma ina zaune sai wani mutum ya zo kawai sai ya falla mun mali yana falla min mari sai tafi yana dariya sai na ji daɗi wai ya aja raina a iya mukamin da ya dace da ita mukamin a wulakanta ta a kaskanta ta na biyu kenan na uku kuma wata rana ina zaune sai wani mutumin ya zo yana zuwa kun sai ya tsilala min fitsari a kaina ya mun fitsari sai da ya gama malale ne da fitsari sannan tashi ya wuce ya tsaki ya ce wannan ma na yi farin ciki akan shi uku kenan ce to na yi farin ciki a musulunci cikin a'a ban taɓa farin ciki ba a cikin musulunci irin farin ciki da ukun nan to wannan ba shi ne su ne bayan Allah wannan manazin ne na tarbiyyar rai kamar yadda na gaya maka manazin ne na riyada horar rai ka nuna mata ita wulaƙantacciya ne ba a bakin komai take ba duk abin da aka yi mata ya kamata a yi mata mutum ya zo ya ci mutuncin ka kai dariya ka ce a ai na kamata na cincinci duk wanda ya fi wannan ma na cancanta ya zo abin da ya fi wannan ma ba komai mutunci na ne na halasta mishi ko ba gane ba to wannan ke kai wannan kana mai ganin kaskancin ranka da cancantan daga dukkanin wani abu mummuna. domin suna cewa su bai suna cewa ɓalib nafsaka bi ikramika lahum wala tutalibuhum bi ikramihim laka la tukallif illa nafsak wato ka tilastawa ranka ɓalib nafsak ka tilastawa kanka bi ikramika lahum wurin girmama mutane ka tilasta mata ka nuna mata wa'annan duk masu daraja ne wurin girmama mutane amma wala tutalibum kakka tilastawa mutane bi ikramihim laka gurin su girma kai sai suka kawo istishhadi da aya la tukallif illa nafsak kaga tilasta ma kowa sai kanka ka gane to wannan ke shi kuma wannan ganin kaskancin rai da kai wannan matakin da muka faɗa baya yiwuwa sai da mutuwa illa bil maut mutuwa ka sa abin da ake nufi da mutuwa idan aka ce mutuwa a cikin yaren sufaye shi ne kamuwa hawan nafs don da ke son zuciya an gani domin rayuwanta shi ne da son zuciyanta an gani to don da ke ta har ta dawo ta mutu idan ta mutu ga barin son zuciyanta ta hanyar dandake ta sai zuciya ta koma asalinta an gane don haka ne imamu jafar ke cewa almautu huwa taubatu mutuwa shine tuba Allah ya ce fa tubu ila barikum faqtulu anfusakum ku tuba zuwa ga Allah na hakika ta hanyar ku kashe nafsinku ku kashe nafsinku wato ku hana ta muradinta an gani da haka ne shi suka kasa mutuwa kashi-kashi suna cewa akwai mautul ahmar mautul ahmar shine saba jar mutuwa jan mutuwa jar mutuwa shine saba marai akan abin da take so an gani yasa ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi al-mujahid man jahada nafsahu me jihadi shine wanda yake a kiransa me yaji shine wanda yake a kiransa ya zo awa man kana mayitan fa ahayinahu ko wanda ya kasance mata ce muka raya shi an gani a akwai kuma motul abiya da farar mutuwa kana ji shine yunwa ɗanɗana wa rai yunwa ka gane domin albidna tumitul fitna cika ciki tana kashe hasken kwakwalwa da hasken zuciya to yankan lazumta mata yunwa sai zuciya ta rayu a kuma motul akhdar koriyar mutuwa shine sa kaskantattun kaya marasa kima ka wadatu da iya abin da zai rufe al'auranka an gani to wannan kenan akwai kuma mautul aswad bakar mutuwa shine daukan cutarwa daga halitta an gani amma kuma ba tare da kaji kunci akan cutarwansu ba a cutar da kai amma kuma ka ji daɗi ka gani to wannan kenan a wannan abin da muka na tabbatar da kaskancin rai baya yiwuwa sai da mutuwa ka gane da kyau a misalin haka ne imamul jilani yake cewa a cikin ainiya wa kallabtu ahli wa ya nafsi taraktuha wajitu ila an-nuri allazi huwa sadihu fanadani at-tauhid na alika na alayka da'ahuma fa ana zalir ruhi wal jismi khali'u wa kallamani at-tajiqu min shajari al-hasha bi anni bil wadi al-muqaddas rati'u ainihin yakina Allah ya bada mu iko wata rasar wannan ba za ka same ta a kowane maktaba ba a ba za ka same ta waka ce kusan na gaya muku baiti dubu a ɗari uku da talatin da biyar ɗari biyar da talatin da biyar baitika masu shirya da saliki amma kuma da Allah ya wani iko taron za mu fitar da su alaikwa irin wa'in nan tafan da ba a samu su wata ranar Allah yadda muna addu'a Allah ya ba mu iko duk mu tabbatar da su. Yana cewa kallabtu ahli na bar iyalaina, wahaya nafsi ita ce raina. Yana ba da kisan annabi Musa ne, annabi Musa ba haka yi ba, yaya ba ya bar iyalansa ba, sai ya ce mene, inni a nasu narin ya farkon ayan ciki. Yauwa, Izra'a naran faƙalar ahalihim kusu ya ga wuta yayin da ya ga wani ya shaida wannan wutan sai ce mai iyalansa in kusu ku zauna a can sai bar su a wurin sai ce nima wa kallabta hali sai na bar iyalai na ba wa ƙalar ahalihim kusu ba ce nima na bar iyalai da zan je ganawa da Allah sai ce waye nafsi ita ce raina taraktu hana bacca wajitu ila nuri sai na je gurin mene hasken nan shi ma ba ya ce ba inni anastu naran ni ma sai na je zuwa ga wannan Allah yi wa sadi wanda shine mai ketowa zatin Allah bana da niyyar tauhidi sai tauhidi kada ta Allah la ilaha illallah sai ce ni a jilani kanka kare ka bari na alaika dahuma takalman kamata da su ba ga Allah ce annabi Musa ikhla'na alayka tube ta kalman ka biyu to ni tauhidi yace kana kade ta Allah kana ta la ilaha illallah kana ganin jikinka da ruhinka a da jikinka da ruhinka su ma ba su ba zuwa gurin Allah sai tsirara kayan ma ba su tsiraran ma ba ta kana ganin nafsinka kuma ka samu saduwa da Allah kana ganin ni ni ne ni ka sadu da Allah ba zai yi ba yi ai saduwan ba ta yiwa sai an bar ta yi in turidi wasu na fa mutu ka sharɗin la ya na lusul man fi fadla haka suka ce in kana son saduwa da mutu mutuwar ka shine sharadi sharadi wannan ita ce mutuwar fagutulu an busakum ku kashe kawunan ka kashe nafsin an gane to wannan kenan fa ana zalin ruhi wal jismi khali yace ga nan ina tuba jiki da ruhi na wa kallama littaji daga nan ne sai ta hakikantuwa da makamin tauhidi ya mun magana min shajar al daga dutsen ciki kayan ciki wato daga dutse na badini na bi anni bil wadi al muqaddas ratib ba haka Allah ya ce wa innaka bil wadi al muqaddas duwa shi to ni ma sai ta hakikantuwa da Allah da makaman tauhidi sai ga mun lalle ga nan ni mai kiwo ne a cikin kwari abin tsarkakewa wato halar ubangiji an gane shi kuma wannan mutuwar da muke ta magana ba ta yiwa sai da ma'arfa ita kuma ma'arfa ba ta yiwa sai da abokantaka da shehi kamili arifi wasu ne ka gane don haka ya kai muridi ka shagalci da yaƙar zuciyarka da horarta da yi mata hisabi an gani da abin da kasan zai kuntata mata ka shigar da ita ciki tilasta mata a kai amma kuma ka tilasta mata a hankali in ka dan jefo mata kaɗan in ta saba ya ƙara jefo mata haka ta dan saba ka jefo mata haka har ta kai musta wadda za ta kai amma lokaci ɗaya ka jefa mata wahala sai ta gaji lokaci ɗaya kuma ka gane ka lizumta mata rashin bacci kaɗan yau in kayi bacci gobe ba za ka yi ba ko yau in kayi awa biyu gobe ka yi awa uku ko kullum awa biyu kullum awa biyu bayan sati ɗaya ka ƙara awa ɗaya bayan sati ɗaya ka ƙara awa ɗaya har ka zama gaba ɗaya da baccin ma ba kima ne da shi a gidanka ba ka gane har ka zama baccin ma ba kima ne da shi a gidanka ba sai dai ya rijaye ka an gane to wannan ka zama la ta namu illa inda galba galaba ba ka bacci sai lokacin rinjaye idan ka gani to wannan ke kai ta shigar da ita duk abin da zai kuntata mata ta ta mutuwa kaɗan kaɗan abin da kuma kasan zai zama sauƙi a kanta ka nisance ta gaba da shi tana kuka kana wallahi sai gani ya hangi wanda ke kuntata mata kana mutuwa kana dura mata kana mutuwa kana dura mata wanda kuma take so tana kuka kana raba ta da shi ka gani an fahimci wannan to wannan kenan a haka za ka yi har zuciyarka ta trenantu ta yi taushi mataki na farko dai kamar yadda ya gabata muridi ya jihadi wurin barin duniya ko kuma ya sauƙaƙa mashi kan shi duniyar ya sauƙaƙa har ya zama babu wani uzuri a duniya da ke shagaltar da shi gabarin Allah sannan ya bar mutane ya gudu daga gare su ya yi tanakkuri ga wanda ya sani kuma kada ya ta'arufi ga wanda bai san shi ba wanda ya san shi ya ya hausan zance ya mai tanakari ya juya mashi mutum ya san ka ya ɓadda mai kama yau gwara ya ɓadda mai kama wanda ya san ka kai malami ne ga girma ga jama'a ga almajirai ga ga kaza in za ka je gurin shi ka je kafa ka ba takalmi ba hula a kanka ga ƙananan riga ka da ko da ko a kai kama ya ɓadda kama saboda ma girman ka da ke gani ya dina wanda ko bai san gaba ka saki ka ce za ka sanar da shi kanka ai ni ne yaron malam wani ko ni ne malam wani ko ni ne alhaji wani a haka kai haka da barin mutane sannan ba haka da daina ganin darajan kai har mutane su fita idanka kuma kai ma ka fita idansu ka gani? sannan kuma cikin tabbatarwa kansa kaskanci da sunkuyawa a zahiri da kuma baɗi an fahimta? Allah sun tala yana cewa ishara akan wannan ishara ne ya yi wallazi na aminu ƙatilun lazi ne luna kuma yadda kuferi wal ya ji dufi kuma gilza ya kwando kai imani ku yaƙa waɗanda suke kusa da ku daga cikin kafirai akwai kafirin da ke kusa da kai irin ranka eh akwai kafiri da ke kusa da kai dab da kai irin ranka Allah ya ku yaƙe su wale jiru fikum gilza kuma su fuskanci kuntatawa da tsanantawa a hannu kar ku sauƙaƙa musu kar ku sauƙaƙa musu su fuskanci kuntatawa da tsanantawa a wurinku ka gane sannan Allah yana cewa faqtul mushrikina waqtul mushrikina haisu wajadtumuhum wa khuzuhum wasruhum ku kashe mushrikai duk inda ku gansu ku kama su ku daure su akwai mushrikin da yake ranka mai umarnin ganin mummuna eh akwai abin bautawa wanda ya kai da kake bauta wa irin son zuciyarka to Allah yana ta kul ya ayyuhal kafirun la a abun ma ta abun kullun ka ce ya ku kafirai hudu har abada ba zan bauta wa abin da kuke bauta mawa ba ai ka san kafirai hudu eh to tunda duk ran da ka zauna ka ce ya ya ayyuhal kafirun la a abudu abadan ma ta abudu ka gane ai su ne kafiran ka gane to wannan kenan a sanai ta rai tana da martabobi kwara bakwai tana da martabobi kwara ɗaya ɗaya har bakwai wanda dukkan maratubobinta ne akwai nafsul ammara akwai nafsul lawama akwai nafsul mulahama akwai nafsul mutma'inna akwai nafsul radiya akwai nafsul nafsul mardiya akwai nafsul kamila an gani nafsul ammara ita ce martabar da Allah ke ta inhum illa kan an'am bal hum adal su kamar dabbobi suke domin ba su da rai irin ran dabbobi ne ba su da kuma wani rai sama da wannan ba su da buri sai cikin ci da sha da bacci da saduwa to ransu sai ta zama irin daidai da ran dabbobi kai bar ma sun fi dabbobi bata domin suna abin da ko dabbobi ba za su yi ba domin dabbobi ba sa saba wa Allah an gane irin yadda kai kake saba wa Allah to wannan ke kuma wannan shine martabar da laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minuna ai ta magana ya riga ya tabbata ga kan mafi yawancin su wato zuciya ta gama rinjaye akan su ba za su taba imani ba an gani to yin magance sharrin wannan rai shine tsarkake ta wanda Allah ce kadab la man zakka barinta kuma shine abin da Allah ke nufi da wakar khaba man da sa da sauran abubuwan da muka faɗa duka akan nafsu duka yana ya tattaru ne akan nafsul ammara ka gani yasa Hassan ke cewa Hassan al-Basri ya ce maddabatul jamuh bi hawadi ila al-lijami shadidi min nafsik babu wata dabba mai tsaurin kai da ta fi cancanta a mata linzami irin ranka nafsul ammara kenan sannan sai nafsul lawama ka gane wato rai mai zargi ita rai ne wanda za ta yi sabo sai ta kama ta tana zargin kanta kashi me yasa ne kaza Allah ya naka sai ga hadda kuka sai ga mutum yana nadama yana kuka yana zargin kansa Allah ta fala uqsimu bin nafsin lawama fala uqsimu bin nafsin lawama akwai kuma nafsul mulhama an gane? shi ne rage cewa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya kimsa mata fajircinta da kuma tsoron Allahnta sai ce kuma qad aflaha man zakkaha wa arhaba man dassaha hago nafsul mutma'inna wato zuciya da bata natsuwa da duniya da abin da ke cikinta ba da daga cikin waradu bila ya ci duniya wasu ma'annu biha ita na tsuwarta da Allah ne ala bizgar la tatma innul qulub Allah ya ce ya ayyuha nafsul mutma'inna da ta kai wannan matakin sai Allah ya ce irji ila rabbiki sai ta koma nafsun radiyatan da ta koma ta koma gurin ubangijin sai ubangijinta sai ta koma mardiya sai Allah ya fadi kuli fi ibadi wani kuli jannati to da ta shiga aljanna ta koma nafsul kamila kaji shi kaji maratin na nafsu to wannan martabobi kenan na nafsu mai umarni na nafsu baki da yanta kai an gane wannan to wannan kenan ina ga zamu kwana a nan saboda yanayin shigar lokaci amma dai wannan rai kamar yadda muka faɗa kar ka sake kai sakaci da ita domin ita ce asalin dukkan wani sabo da kuma dukkan wani sabawa an gane da kyau sannan kuma kamar yadda muka faɗa a baya ya waje ga mai hankali kare sakaci da ransa kullum ya rike mata hisabi yadda za ka zauna idan dare ya yi ka tashi a kasuwa ka zauna ka ce to me na samu me na rasa kai ta calculation ko ba ka yin gata shago to kai ma ka rinka yin haka ga ranka duk bayan uni duk uni bayan kayan mata daddare ka zauna ka ce to yau menene alkhairi menene sharri abin da kai ganin sharri kai makanka fada a kai me yasa kiki kaza kin manta Allah subhanahu ta'ala ya hana ki gabarin haka kuma akwai azaba ga wanda ya kai mai tsanani kai gabarin ka fada ne yadda muka fada bayan ka gama suka ce to Allah ni ne wani dan wani Allah ka san ni ka san aiki na Allah ka san ni mai yawan samu ne Allah ka da sauran abubuwa dai na magiya wa Allah an fahimci wannan to wannan sai ka lazamta wa kanka yi ma kanka hisabi an gane wannan to da wannan ne magance ayyukan ranka zai maka sauki an fahimta sai zama abubuwa sun maka sauki kana iya daidaita ranka a kullum domin duk abin da ake mashi hisabi ake fada a kan shi wata rana zai iya zama cikakke komin tawayansa an fahimci wannan da haka ne bayan Allah ba sa saka ci wani yi makan su hisabi an gani idan har kana makan ka hisabi sai ga kullum tana tsawatuwa game da abin da kake tsawatar da ita a kai an gani a kamar yadda muka faɗa mutum ya zama yana makansa hisabi bisa dukkan rayuwansa rana bayan rana awa bayan awa cikin dukkan gabobinsa na zahiri da na baɗin an gane? a wannan kenan Allah ya datar da mu Allah sun tala tsarkake mana rayukanmu Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye mu daga sharrin nafsinmu bari ma Allah ya jibinci kashe mana ita ta hanyar fana'i tsantsa albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu takaita akan haka abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya bi mana albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين